نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين بايك إخوة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولنا مجلس لنا في رأيتنا وقت تسعين دا هدوء نكرم تلتاف آه سيرة الرسول تو yau rana ce ta 27 daidai ga watan zulhijj zulhijja ko zulhajj shekara 400 da kuma 44 kuma cikin baka ranar 17 daidai yau da 16 ko 15 ne haka da 15 ga watan yuli ko july 2023 to muna kan gabar da ke tattare da maganin hijira ne hijira daga makka zuwa madina kuma da karatu mana بسم الله الرحمن الرحيم قد سهل ابن الدجنة ورجع مع أبي بكر فطاف ابن الدجنة في كفار قريش فقال إن أبا بكر لا يثبت مثله ولا يخرج أتخرجون رجلا أتخري أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويحمل الكلب ويوكل الطريق ويعين على نوائب الحق جميل in ba a manta ba lokacin da wato aka yi hijira zuwa madina ko kuma lokacin da kunci-kunci a maka sai na abubakar sai ne ya fita bar gani kawai lokacin da zai fita sai game da wannan mutumin da ake kira ibn jabir da shahararren kafirin cikin kafirin makaici abubakar ina za ka ita to kun takura mana zan fita in tafi inda za mu yi ibada cikin kwanciyar hankali ci a'a mutum irin ka ya bar gari ai bala'i ne hasara ne gari mutum da irin ka to sai ce dawo ka zauna karkashin kulawa ta ba wanda zai taɓa ka yi addini ka to shi ne ya ce sai ya dawo da abubakar suka koma maka ya je dawafi amma daga nan sai ya gudun ƙurashawa ya je gun wannan da wannan da wannan shi ne faɓafa ibn dabina fi kafar ƙwarashi faƙala sai ce da su inna aba bakar jama'a ina so ku sani mutum irin abubakar la ya kharuju mithluhu ya irin sai ya kamata ya bar gari ba wala yukhraju ba kuma za a fitar da shi ba kaga la ya kharuju wala yukhraju kalli arabiya bai kamata irin sai fita ba ballantana kuma a ce har ma a ce a fitar da shi sai ya tambaya a tukhrijuna rajulan yaksibu al-ma'dum yanzu kwake kana hoto ne ko ku kana daukan maganar ne hoto ne ka gobe share shi hoto amma kana ya daukan audio kan mabban da kwa fitar da mutum wanda yake wato yuksubul ma'adu ya za ku fitar da mutumin da duk mutumin da ba shi da abin hannun abubakar yana taimaka mai mutum irin wannan ana bukan cikin jama'a wannan ku ce za ku fitar da su to ba ne in zuwa ido bai ɗaya sannan ba wannan ba wa ya hamilu kal in ka ce alkal ɗawainiya duk ɗawainiya responsibilities zai ɗau gamu ya ɗauke shi sannan fita daga gari mutum ka hasara ka gaba kafiri ne amma ya gano muhimmanci nawa sai na basa to gaskiya ba zai fita ba ba wannan kaɗai ba wa yi ba duk inda ba kowai sauko makan nan ana ina da masauki shi ba ki ba da masauki mutumin nan sannan ku ce fita ya faɗa ba nawa meye na farko dukkanin dangin ɗawainiya yana yi duk wanda yake rasa yana ba shi kuma yana ba da masauki ga bako na hudu wa yu'inu ala na'ibil haqq dukkanin dangogi na alkhairi abubakar yana da hannu ciki sannan ku ce ya fita to sai na baka sai dawo kun gane bai tafi habasha saboda sa bakin wannan mutumin da shi kafire wanda shi wakili ne a majalisar shawa ta makka suna da gida da suke tattauna kamar ka ce national assembly nasu gidan wani mutum ana kiransa wato majalisar shawa ne nan suke tunan shakwantamin to anan suke zama su tattauna to shi ibnu daghina wakili ne a wannan almajalisul qurashi saka matsayin sai na bakar da irin wannan fice da yayi sai zama dalilin da yasa ba zai fita ba saboda sabakin wannan mutumin da a cikin qurashawa yana da cewa na fatan gane ko ci gaba
فأنقذت قريش الجوار ابن الدغنة وأمنوا أبا بكر وقالوا لابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره شكرا sai kuma suka ce to ibn dabina mun shawara an gane ko suka zauna a darun nadwa sunan gidan shi darun hasos suka ce to abinda ka kawo game da abubakar mun gamsu mun yadda da zai zauna ka kuma mun ba shi amana ba abin da zai taɓa shi amma shi ne wa ƙalu libin dafina suka ce da shi mur ababakarin tuka gaya mai in zai yi ibada ya yi a ɗakin shi kawai tuka kafin aji ko'ina za ga mu da matsala suka ce domin shi abubakar din nan ba in ya zo yana sallah sai dinga kuka ko matanmu da yaranmu suna kallon shi su ganga tausayi shi daga nan imanin sai shige su ba masu ko shi da gitsiyar sula ka gaya mai ya yi sallah shi kaɗai a ɗakin shi shi ne ainihin falle abu da rabba hofi dare ne ya bauta ma ubangijin shi a gidan shi ba ruwanmu da wannan wali sallimin haka ne mahama ya yi tsalla iya abin da yake so amma a cikin gidan shi kare ta tauri to yanzu idan kai aka yi maka irin wannan takunkumi kuma dama za ka fita daga gari saboda an hana ka ibada an hana ka yanci ka ce bari ka fita aka ce to dawo amma ba ka yi ba karatun ƙwaya na a fili ba ka yi ba sallah a fili sai dai kai a ɗakinka iya gidanka ƙila ka sai ka gani ba zan gidan kokowa sai ka ce in dai wannan ne ne zai ba da dama a bani kariya ku rike kariya ku ba na so bari ku tsaye ji guda ɗin to amma me ya faru
wal yaqra ma sha'a waliyakara ma sha ya yi ta karatun ƙur'ani shi yadda yake so amma a cikin gidan shi ba suna gaya mawaye suna gaya mawaye ibn al-gafina an gane ko na'am
wala yashghalan bis-salati wal-qira'ati fi ghayri a na wuce waliyakara ma sha wala yuqina ka karanta to kada cutar da mu me cutarwa wai sallan da yake da karatun ƙorani cutar da su to ga kumanta wannan ai a farko-farkon rayuwar musulunci ne a maka kuma su iya ilimin su ke saboda shi mutum fa ya bar abin da ya saba kaka da kakanni akwai wa inda za ce yanzu ka je maka yana jikokin ibn daggana yana su ina jikokin abu lahabin a maka ya kagan su ina su amma ina jikokin usmanu dan abi tsala suna nan har yanzu suna na annabi ya ɗauki makullin ka'aba ya ba shi ce wannan ka rike daga nan har tashin kiyama wallahi suna nan har yau kwanaki an nuna hotonsu suka ce mu ne annabi ba kakan kakan kakan gamu suke da wannan darajar buɗe gaba tun wanda kaga aka buɗe mai to sai 'ya'yan gidan banu sheba sun ba ke cikinsu haɗa yaro ɗan ƙarfi tunda an ba su lasisi ila qiyamis sa'a to kaga su waɗannan ai ga yadda suka samu daraja amma yana jikokin abuja wa ma zai dai ce mini jikoki Allah babu babu yo a kano ka ce kai jikan ta tsine to ina fahimci sa shi fa nagari nawaye mugu komai shin ma Allah komai shin ma sai dole kawai Allah ya shi mu saboda haka ya ne sai suka ce wai suka a cutar da su ci gaba ولا يشتغلن بالصلاة والقراءة في غير ذلك ففعل kuma wala yashtagilanna bis salati wal qira'a fil kada ya kuskura ya shagala da sallah da karatu in a wajen gidan shi a kullum mun yadda ka bashi kariya amma mazaunin shi gidan shi sallah yayi a cikin gida karatu a cikin gida waɗannan su ne wato conditions da aka bashi ibnu dabina kuma ya yarda da ya gama abuwa so ni na ce dama ka dawo ne amma manyan gari manyan gari ga wanda suka ci ci gaba
ففعل ثم بدا لابي بكر فابتنى مسجدا في sai فناء na bakar sai ya gamsu to amma yau da gobe sai ga ah na yi ta sallah a cikin ɗaki sai gina masallaci a cikin a cikin compound ɗin shi zaka ci to kaga nan su sun ce a cikin gidan shi to amma cikin farfajin gidan ne ya yi masallaci ya kare sharaɗin su kenan ya karya ba to shi ke na sai gina masallaci fifina idari a cikin farfajiyar gidan shi abinda muke cewa compound ko Mhm.
فكان رضي الله عنه يصلي فيه Allah ya kara mai yadda a ciki yake sallah a cikin masallacin yake sallah domin sunna ne in kana da ainihin gida mai lauci kai masallaci ce ƙwarai kuwa. ba wai na juma'a ba amma ka yi masallaci don ko tsawadar ka ke yi a cikin wannan masallaci na'am
ويقف عليه نساء المشركين وابناؤهم يعجبون to فيه منه.
abinda suke tsoron da ya gina masallaci ya fara sallah ya fara sai fara kuma mutum ne ne taushin zuciya sai na raƙiƙar khalif wannan kukan da yake yi sai matan ƙurashe su dinga suna kallon shi suna allah sai suka ce to kaga abinda muke gudu ko suka kaya ma ibn dadi sai matan su zo ya ajabuna min suna mamakin wannan ibadar ne wannan yanayin sallah din suna mamaki وينظرون اليه suna kallon shi
وكان ابو بكر رجلا مكاء Mm.
لا يملك دموعه حين يقرا shi القران kuma sai na bakar mutum ne bakka'an mai yawan kuka yana karatun qur'ani baya iya wato sarrafa hawayen shi dole sai hawaye saboda zuciyar da taushi mu fare ga mu ne mai Allah gyara mu ai ta karatun qur'ani idanun mu kega da magas ba kyau sai ayar da ya kamata in fadda ke da kai sakonta sai ba kusa lokacin da hawa guzu shekarun za ka daga cikin limaman harami suna karatu suna ana abu ne da ya tabbata magabatan su Hmm? Allah ka tausasa zukatan mu game da ƙwari saboda haka in yana karatu yana shi ne kana bakka he cries a lot inda yana karatun ƙwari to wannan kukan sai ke jan hankalin matan ƙorin shawa da yaransu Mhm.
فافزع ذلك كفار قريش
to wannan afza'a sai ya firgita kafar maka suka ce a to yanayin mata kasba su yi imani fa da shi to wannan sai ya ke tsorata su
فارسلوا الى ابن الدغل فقدم عليه sai suka ce ibn dagina ya ka muna neman ka zo zo zo zo zo zo suka ce ya zo kuma sai ya zo
فقالوا suka ce da shi إنا أجرنا لك أبا بكر على أن يعبد الله في ذلك mu mun baka dama ka ba abubakar kariyar zama ƙarƙashin gidanka ne da sharaɗin ya bauta ma Allah a ya sun yadda bautan Allah don ya sun faɗa akan ya bauta ma Allah amma a gidan shi kenan da conditions are violated kenan abin da suke faɗa wannan sharaɗi an fake ta shi to ganin sun fara gabatar da abin da ake kira koke ƙara ga ibn jahil
وإنه جاوز ذلك to ya wuce ya ƙetar abin da aka ginda yawa shi ne fa ina hujawaza mai zali ya ƙetar abin da aka bashi na وابتنى مسجدا بفناء ذلك har ma masallaci gina a kamfanin shi ya kasa wannan ibn dabina a shi suna gaya ya gina masallaci bifina'i a farfajin gidan shi وأعلن الصلاة kuma sallama a fili yake yanzu to menene a fili yanzu kaddara a lokacin akwai speaker to me ya buga idan kuka ce a ɗaki shi to ai akwai dole ya karatu wata sallar a fili sannan ma dole kada ya kira kuma masallacin nan a cikin gidan shi aka ce kuma kun ce ya yi sallah ne sun tsorata da yaɗon imanin ne wata su kafirai a farkon musulunci a tare a tare a tare kada ya yaro je ka maka yanzu ina suke muka ina a tare a tare ɗin la ilaha illallah wallahu mutimmu nurihi walau kariha Allah ne cika hasken shi ne ko kamar su to da haka yani suka je suke wannan magana har ya gina masallaci a farfajiyar gidan shi wa a'lan salat ya bayyana sallah free falo to وإنا خشينا أن يفتن نساؤنا وأبناؤنا wa inna وإنا وإنا خشينا أن يفتن نساؤنا وأبناؤنا nisa kace nisa'u kai rufa da abna'u lai la Ai, sai ka ce. la an yaftina huwa yaftina huwa huwa al-fa'il of course nisa'ana maf'ulun bihi nafarakum abna'ana ma'tuf alayhi mafsani da an ce an yaftatina ne sai ka ce nisa'u arabtu shi ne aiki dama muta'addi ne an yaftina abubakarin nisa'ana wa abna'ana mana muna gudun kare fitini matanmu da kuma 'ya'yanmu an gane ko to فإن أحب أن يقتصر على أن يقتصر على أن يعبد الله في داره فعل sun dai sake tabbatar da bautan Allah saboda haka muna ba da zaɓi in ya zaɓi ya bauta ma Allah a gidan shi fa'al ba mu da jadawa Mhm.
وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسلوا أن يرد عليك ذمته in ku yaki sai ya doge akan abin da yake yi yanzu menene yake yanzu na'am a ina me laifin shi a a wurin su ya bauta mala a ina a waje ko a gidan shi wal kafiruna hum zalim kafirai su ne azzalim saboda ka inda yadda ba to ka gaya mai maganar ma ka ba shi kariya a warware abin amma fasa kawai ya sai inda da ya yi masa kyau kuma ɗan makarita shi bakwarin shi banu taimin shi kuma yana da alaƙa da muzala a wajen kaka na biyar amma asali amma saboda zafin kafirci nasu kalli abin da suke ma sai na gudu عرفتم؟
نعم طيب مهم.
إنا قد كرهنا أن نخبرك mu ba ma so mu wani alkawarin da muka tsakaninmu da kai wata su a matsayin mutanen kirki ne ibn dabina ba ma so wani alkawari da muka yi da kai shi sa muka baka wannan shawara
ولسنا مقرين لأبي بكر بالاستعلاء
kuma mu ba za walasna mukirrin laifukar ne sai ba za mu taɓa amincewa ya bayyana musuluncin ba za mu yi ba ma da ana tasowa ku zo mu bayyana musulunci ba a mamaka ba a duniya ko da speaker ko ba speaker ana sani na'am to shi ibnu dabira ya samu kansa cikin tsakanin abu biyu tsakanin ya faranta ma shawa ya ci gaba da samun matsayin da yake da shi tsakanin su ko ba haka ba ya ce ina tare da shi ku abin da ba ku da rabu da abubakar kawai ya koma cikin jama'a shi ko ba ba haka ya samu kan cikin tsakanin matsala guda ne to me faru sai je wurin shi sai ya ji waye ji wurin shi shiwa jami'a ya ce ya babakirin ka dai ka tuna dai alkawarin da muka yi da kai ka tuna yarjejin da muka yi da kai mana ya sani fa'imma to abinda nake so da ke abokan ko dai ka tsaya kan abinda muka yi da kai sallah cikin gidanka ban da gina masallacin gida to kila ce to ya cikin gidan nawa ne shi aka gina masallaci baya cikin wato ainihin sharuɗin da muka yi da to ko dai ka koma kan abin da muka yi wa imma an tarudda alayya zimmati ko ka safula hannunka daga kariyar da ba me suka tafa ba ha to yana abin da ka faɗa na baya mutum mai kaza kaza bai kamata a rasa shari'a eh to duhun kafircin ne ya ɗagawa sama da gaske shi yasa duhun kafirci ya fi komai haɗari نعم
لا أحب أن تسمع العرب أني أخذت في عقد رجل عقدت عقدت له ني بانا سو لاربا سجي wani mutum da ne mishi alkawari na saba saboda ka sun da girma da arziki ka fita daga wancan murmu an gane ko kuma suna da wani hali ɗaya a zamanin jahiliya ne amma ba sa yarda mutum ne alkawari ya saba kawai ƙarya sun ƙi jinin ainihin mhm قال أبو بكر الله أكبر إني أرد عليك جوار وأرضى بجوار الله يا الله abin magana daga zuciya irin ta yi imamu bukhari ne abubakar sai ce da shi a to fa inni aruddu alayka jiwaraka maganar kariyar da zaka bani na sabule bana suna mai da magana sai karen wa sai ce wa arba bi jiwarilla na yadda kariyar ubangiji dama aiwa zai da kariyar ba a yi tuntuntuni wannan kawai sababi ne to kaji abin da ya faru tsakanin gibinan darina da suna makarsu a wannan lokaci mai wahalan gaske da kwantatawa kaga tare da cewa shi ba a maka yana cikin abin da suke kira members of aristocracy aristocrat ma'ana manya ne masu matsayi amma ya gaba da haka to yana ga kuma waranku kun san waranku talakan talak da ba shi da kowa baya cikin wannan sau shi sa a wannan lokacin akwai wanda aka ɗaure shi a sama kafar shi na raito aka kawo ta ƙarƙashin shi suka ce har kitsan kafa shi nake kashe mamata shi ne khabbab ibn al-arab saboda imani akwai wanda aka da ke ta makanci irin zinera ga wanda suka cika mata adda subhanallah a gaban ta suka kashe ta ita ce na nasumayya mahaifiyar ammar ibn wa yasir amma abubakar ba za ka taba shi yana da matsayi shi sa cikin al'umma wanda ka ce da kai dan dangi to akwai nau'i na shayi da ake nashi ba ka taɓa dan dangi ka kwana lafiya wannan ɗabi'ar mutane an gane shi sa ko dabbobi ne a dawa in suna cikin dangi zaki kan sha wahala in ya kai farin sai wanda ta tsaya a baya ita ce kai mani da misali ce ina mamakin dabbobin nan masu ma'auna sai yi mamaki in ce zai toku da wannan duk manyan kawon za ke zo ba za ku haɗu ba samar ka musu magana da dabbobi abin sai ba ka mamaki Allah kuma ga za ki mugu sai cafke makasa ɗin da shi da taiga da shi ta haka suke mai Allah shi sa da na ga wani fim na wani mugun maciji mai dafi da ya kai wa zaki hari nan take mace zaki yi mutu to kamar ka ce Allah kara amma kuma dai halittar Allah a ta abin sai ba aka tausayi in kaga cin mutunci da suke ma barewa miskin Allah sarfin halitta wannan nuna maka cikin ikon Allah to su nake yi mamakin wato idan kaga baka ne kun san jami'in bauna ko baka ne kaga ce bauna ne a hausa baka in kaga jami'in baka ne kaga zaki wannan ya kama jelar ɗaya ya kama wuyan da shi da girma very huge amma da haka wallahi sai su kai shi ƙasa kuma da sai ga sun gudu sun bashi madadin da kun dawo ku ciki wannan ku ɗaga ku maka da ƙasa abinda mun mamaki ba ai malam haɗuwa taron dangi muhimmin abu halittar ubangiji jalla jalalu hada khalqullah to nake cewa ibnu daghina wato ainihin a sai ce na hakura suna muka ce na bar maka jiwar ɗin saboda abubakar na ga muku ɗan dangi shine sabo wa kharaja وخرج المهاجرون متسللين سرا فوفق الله لهم ساعة وصولهم إلى الساحل سفينتين للفجار الله أكبر فأولا لوكتشن سي المهاجر كنغا أولا لوكتشن أنا مكة نكو أنا مدينة أنا مكة kusan malaman tarihi na cewa wannan ita ce gaba ta farko ai gaba uku ce zango na farko lokacin da ake makaɗin sai ma'abota tarihi ke shafi kun ga a wannan lokacin sahabai suna iya motsawa su yi ko rikici da na ɗanɗari cikar kuya sai ma da nasu ka fito ana koya mana darasin haƙuri ne noma a lokacin da baka da ƙarfi iya wannan su ɗaya na biyu sai zango na biyu da suka tafi ainihin habasha aikar sun tabda sabon addini da jagoranci daban addininsu daban amma duk da aka sahabbai suka zauna da su lafiya kai ma darasi ne gare ka duk inda ka je cikin al'umma suke addini ba naka ba kar ka wulakanta addininsu ka zauna ƙarƙashin lakum dinukum waliyati ana kuma mana darasi ta yadda idan akwai abin da ya fi ƙarfinka bai kamata ka yi shi ba ka ɗauki misali sai mutum ya je ga mutane 'yan duniya ko da ma musulmi ne fasikai sun kama ƙatoton gida suna shaye-shaye suna kiɗa suna sabo karka zo ka ce ayan nabiya ce marar aminkun munkarar kawo su da duka ta ba ka da iko ke mai mulki ne in suka lakaɗa maka wani shegen duka ka kwanda ka ka cuci kai ka misali kuka ce ai jihadi ka ji ba jihadi an cewa ku canza da hannunku wannan aikin masu mulki ce na rufe gida kai ba ka da yi sai ce in ba za ku iya ba ku faɗa da baki aikin malamai ke su wannan in ba za ka iya ba za ka faɗa ka ki a zuci ashe an baka mafita da zarar ka aje wannan manhaji sai ka faɗa cikin mafita ba ku gane ba ko to kaga da suka tafi ainihin habasha wanda addinin kiristanci suke yi suka zauna da su lafiya kowa akan addinin shi ai Allah zai yi shi da aka dawo sai kuma ainihin zango na nawa na nawa zangon farko maka hakuri zalla zango na yufa fita a zauna cikin wata al'umma ta dabi addini zango na uku da aka dawo kafin aje madina sai aka fita waje annabi ta fa'i cewa kana iya barin environment ka je waje ka tallata addinin da baki zango na hudu aka koma madina inda musulunci ya tabbata ya kan kama gwamnatin musulunci to anan ba za ka taba ba in kai mana kin za mu kyat a shi komai ya kamata ka kalle shi a yanda yake arafto saboda ka sahabbai sai suka fita mutasallilin mai mutasallilin wata suna sulalewa an gane ko yawwa to da suka fita daga makka za su tafi habasha to a lokacin babu jirgin sama babu jirgin kasa amma kun san akwai mai a lokacin akwai jirgin ruwa saboda kogi yana nan tun farkon duniya ya kwarai kuwa to kuma mutane a iya zamaninsu akwai fasahar da allah ya ba su na cin amfanin kogi sadaka suna da jirage na irin zamanin ba irin naka na yau mai cike da kimiyya da sauransu misali ga jirgin ruwa wani ya fi ya fi girman masallaci na hau daga port harcourt zuwa bonny island jirgin katoto ne ko da bai kai nan ba wato sai ga shi malam dubu yana tafiya wani kuma ainihin flying boat ne yana tafiya malam kamar zai ke fadda to babu wannan kimiyyar a wannan lokaci amma akwai jirgin kai suwa yake wasan nan to da ka yani akwai jirgi amma na irin wannan lokacin to wannan jirgin suka suka fito daga maka hankali suka je jidda kuma kun san jidda port city ce ko akwai jirgin ruwa akwai jirgi akwai akwai baka san baka san bara maliya ba ba wace in ce maliya me yake ne me maliya ai asali malih ake nufi ba wuce ne ba ta ce maliya albaharul malih da red sea to sai ba shi ke cewa maliya har zama simbol na mai kudi da yawa aiwa da maliya wannan kogin da ke jidda shaki sai da shi baharul malih kun gane duk wanda ya bar airport din kano inda ka samu awa uku a sama to ka zo mai katinka jihufa ka tsallake kage jidda to ka wuce mai kati sai ka ba da dabba inda ya ake majaliki sai ka ba da jini saboda jidda ba mai kati da zan samu lokaci mana bayanai akan matsalolin hajji da saba makarantar musulunci da ake yi da masu ba da fatawar cewa ai duk wanda ya sallah a wani masallaci a maka ɗaya yake da ya sallah a harami ba gaskiya ba ne da kuma dalilai ayar da suke kafa hujja aya 29 cikin surat nisa ba su kalli ayar da ya kamata ba misali na fata an gane ko za mu ɗauko su saboda ka san hajjin nan yadda annabi muhammadu ya yi da masu fitar da alhazai ranar bakwai ga wata saboda wai cinkoson mutane cinkoso ku bari sai washe rin takwas mana in cinkoso ne za mu iya jigila da safe har zuwa yau akwai nau'in sun zuciya tayyib saboda haka sai suka bar wato ainihin makka a sulale kuma kaga fitowa ana sulalewa yaya take za ku yi ta yadda ba za a ganku ba ne amma kuka fito cikin wato balbela da magamami za a gane haka suka kiran sallah a lokacin a cikin shantu ake kun san shantu? cikin matasan waye san shantu shantu ta kasar hausa in ka sani daga ta kasan shantu ka san shantu? to bororo waye san bororo to bambaro fatu nake so na ci bambaro na'am ka san bambaro madalla shantu shirin da mata suke to menene bambancin su da zunguru akwai zunguru akwai shantu wanne yafi zurfi shantu madalla madalla to a lokacin kiran sallah ake a cikin wato kusan kusan shantu ko cikin misali ba zumburin misali ba a isa a kiran sallah ake da haka sai suka fita cikin sulalewa suka tafi jidda to me faru da suka isa jidda فوفق الأكل فوفق الله لهم ساعة وصول إلى الساحل سفينة سنة زوا إنك الساحل shine gabar teku shine sahil suna zuwa gabar kogi a jidda sai suka gamu da safina tilitija wallahi sai ga jirage biyu na ruwa na 'yan kasuwa a lokacin ana sufuri ana sufuri babban hanyar sufuri a lokacin jirgin ruwa babu jirgin sama babu na kasa amma yau yanzu ba masha Allah sai ka tashi daga Kano minti awa hudu kana jin in ta yi tsanani awa biyar tafiya ta umra a april awa hudu muka sauka muna can rigimar sudan ta barke ya zama ta biti su ne gagara sai da muke awa bakwai aka bincin libya tukur saboda kubitin sararin samanin sun zama matsala amma wannan aikin hajji sai muka tafi a san awa hudu dawowa awa nake cewa a wannan lokacin babu jan ya zaka ta kuma babu an jirgin ƙasa yanzu daga ainihin hema-hema tamina zuwa wajen jifa sun yi wani jirgi mai ɗan karen gudu very efficient awa uku kana wajen jifa to wannan nema ce ta ubangiji da aka samu canji amma sahabbai kalli halin da suka samu kuma zuwa suke da ruwa a salka salka wani salka ya fata a cikin su to yanzu ba waye wakilin salka salka tana iya baka ma ruwan ma ya dinga kamar warin fata yanzu ruwan gashi nan masha Allah a gyara maka shi tsaf ko zanzan din ana sa shi a cikin bottle kenan kaga an samu canji sosai kuwa to irin wannan canji na wasu ke fakewa da shi sai su canza asalin samfurin aikin hajjin annabi da suna bai wanda ba daidai ba ne akwai inda larura za ta zo na ci za mu samu lokacin wannan magana masu fitar da mutane jifa kafin zawa da fitar da su kamar da na faɗa bakwai ga wata da masu matsayawa su bar mina tun ranar madadin tarar sauransu ta yaya za ka zo aikin hajji ka yadda ranka yake so bayan annabi ya ce ku zo an nema nasi kaku ku zo ku ɗauki samfurin hajji daga gare ni sai ka bi samfurin wani wai shi ejin ko wani jami'i ko kuma alazai wanda akwai nau'i na son zuciya a ciki ban ce ba matsalar cinkoso ba za mu samu lokaci mu yi duk bayani daki daki ko program a tashen su tsara wannan a samu mu yi a yada sakon Allah ka datar da shikenan sai suka ɗauke su tambaya suka sosuwa masu sufurin suka ɗauke su susuwa madalla akwai masu ɗaukan akwai fasinjojin su tun da ainihin jirage ne na tijara na kasuwanci to dole sun biya kuɗi ke to za ka yi mamaki wani irin kuɗi suka biya ne of course ba riyal ba ne ba kuma naira ba ne duk ɗan adam in ka gan shi duk inda ya zauna sai ya nemo hanyar mu'amala da ɗan uwan shi kuɗi zai ka'ida duk mutum inda yake inda aka samu ɗaya biyu dole sun samu wani abin da za su wasu saboda babu wanda yake tsibiri a karan kanshi sai an nemi kuɗi can to a zamanin sabai akwai yawan ne na jin harun shekarun baya wasa suna cewa ga irin kuɗi da aka kashe zamanin annabi ina yake ba musan da yake saboda ka yi a ne sai wato suka ɗauke su har zuwa ƙasar habasha haka ne ina ne habasha ita ake kira ethiopia a yau kuma amma a yau fa kaga ai kusan za ka haɗa ta yanzu misali idan ka ɗauki eritrea da suke da capital a asmara a wace shekara suka fare daga ethiopia 93 yau shekara 30 da samun yancin kansu amma a haka suke yi yan eritrea za ka gansu kamar larabawa ne haka su ma habasha misali za a gansu kawai wannan zubinsu kamar jikokin sahabbai kwarai tun da a yanzu a ethiopia akwai inda suke kira wato madinatu na jashi ba ka iya kore samun jikokinsu a yanzu misali saboda haka sai suka tafi habasha na to to to to to وكان مخرجه في رجب في السنة الخامسة من البيت من المبعث wannan kaga muhimmi ne musan wannan kila ka ce to da Allah a wani wata suka fita a watan rajab suka fita shekara ta nawa shekara ta biyar bayan an ba manzon sallama ne annabci to barin tambaye ku saura shekara nawa kenan ya hijira zuwa madina na me yasa kuka ce takwas ce madalla tunda an zauna a maka shekara sha uku aka yi hijira to amma annabci an ba shi ko kuma in ce wannan hijira shi annabcin yana da shekara biyar to kuma ashe to ce shekara biyar sai ka ɗaya sha uku nawa ya rage kenan tsawon shekara takwas su yi hijira zuwa madina a zuwa madina kuma hijira ne a gaba biyu gaba ta farko ita ce wannan gaba sannan gaba ta biyu suraka suka fita a watan rajab a wannan shekara na alba'af aiko da manzanci na'am وخرجت قريش في آثارهم حتى جاءوا البحر فلم يدركوا منهم أحدا da ƙuraishawa suka samu labarin sun tafi maza ku je ku nemo suka farta mako da gudu suna zuwa allah sarki aikin gama ya gama sun riga sun tafi sun hau teku ya muku kama da scenario na wani annabi ke annabi musa فلما تراءى الجمعان قال إنا لمدركون قال كلا إنا من سيبصر فقال ko? يعني نفس المؤسس إنها أخوات الدكوبة سنة زوا حسن جدي سنة الله أكبر نعم
المشركون يسجدون لإله محمد to malam da aka tafi habasha za mu ji me ya faru a habashan nan dai sun tar da sarki ne mai ƙarfin mulki duk basaraki da ya hau gadon mulkin habasha ana ce da shi najashi najashi ba sunan shi ba ne sunan sarauta ne kamar ka ce sarki mu a ƙasar hausa sarki ai taiki yana da sarki ba ka bari? gace lami da ko lamdo misali a yau da ya yi sunan sarauta gace shehu a borno sunan sarauta gace oba nga ce obong a ƙasar kosovo misali nga ce amana yambo misali a ƙasar ijo na nufin waɗannan sunaye misali title na sarauta haka idan ka ce misali kisra a in kuma ka ce ainihin kaisar caesar to haka na jashi da turanci ana ji da shi negus n-e-g-u-s da negus a raftun sunan sarauta ne amma shi sunan shi ana ce da shi ashamata yana ashamata za mu ci tarihinsa abin da ya faru saboda mutanen maka da suka ga a sun tafi wallahi sai mun aika sayan dawo da su sai da suka tura mutum biyu suka ce diyan da za a yi a dawo da su am abdul al'as da abdullahi bin abi rabi'a tas-sahan su yi suka tafi kuma za mu ji mai kaya wannan yasa na tuna wani abu da ya ce fara wata ran ayola taron mu na majalisar yada addini a yan wadda muke da su taron suka kira a wani ramadan ina cikin baki da aka gayyaci sai suka gayyaci hamman bashama a lokacin wani sarki nan su mun san bashama suna kiransa hamman ko ba musulmi ba ne kirista wanda ya zo gun taron kai sarkin ɓace ma wai shi zai nuna gwaninta ba sani sai yake ce ai annabin musulmi ma kuji ba sai da ya aika da jama'a shi zuwa gun sarki kirista a ina ya nuna mai kirkin kirista ai ba ma musu a idan mutum a kan na samun kirki ba a sa ko mai laifi ai zama lafiya daɗi ce gare shi in ce to kuma na gini ne to allah kawo na lokacin kaji amsa kafin lokacin zai bita na ce to ku gaya ma shi sarki ku gaya mai tun da ya ji amsar mun ji abin da ka faɗa to amma kuma da shi wannan sarki kiristan da ya karɓi bakuncin musulmi daga ba kuma sai zama mai na ce ku gaya ma sarki yanzu kai ne jirgi ya tafi barka a tasha shi sarkin tare da kana wani ta sakwata tana wani kamumuwa da wata kafafa to ai sarkin ya musulunta kai ma ka musulunta mana in dai abin koyi ne kai koyi da shi an tafi an barka a tashi ku gaya ma sarki wannan magana sun gaya mai wasu ne na sun ya mutu ne shi wannan ɗin misali karka bari sam dama ta iya da sako ta wuce sam yana sai tallata kayan shi ne ka san me za ka faɗa ba ka san amsar da za ta sa in har wani abu ne na kyala eh mun gode ba mu inkari ba to amma kuma sarkin da ya ga kyawun musulunci sai musulunci kai me yana kan musulunci an tafi an bar abin da nake cewa wani abu ne ya faru da suka isa habashar nan malan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya karanta والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق حظوا واسجدوا لله سيسجدون sai kafar maka su masu kesu gida kun san dalili saboda ayar ta ce a fara'aitu mullata wal uzza wa manata ko ba haka ba? to da ya yi sujuda sai suka ce a ai bai taɓa kiran gunki ya kira wannan karo duk zo mai haka saboda shirme irin da kafirai to sai labari ya je gun waɗanda suka yi suka ce ta ai duk mutane maka san musulunci sun yi sujuda to shi ne abin da zai gaya mana da yawa suka dawo suka ce an ce gari ya kyau Allah sarki ba lokacin waya bane a ce kai ba haka bane ku koma abunku ba lokacin bane sai da wasu ka zo makka tuku sai suka ga tabbis ai azabar ma yanzu aka fara ai shine abin da wancan kafirin Salman Rushdie ya faɗa ai wai da satanic verses wai ai Allah ya masa mu'amala da abin da ya dace da shi ko ai shaitan ne jefa waɗannan ayoyin a bakin manzon Allah ƙarya ne wai abin da annabi ya faɗa wa inna shafa'atahunna la turtaja Imam al-Albani sai da fata-fata da isnadin hadis hadisin ƙarya ne to shine shi wannan kafiri Rushdie wanda suke cewa rush and die ya faɗa a wannan lokaci wajen 1980 wani abu don kasan an daɗe shi musulunci ana samun kafirai kamar da hudu mu nuna jiya game da abin wannan wannan sujudar da kafiran maka suka yi wai saboda sun yi an ambace gunkin lata gunkin lata gunki ne da ke ainihin ta'if da sauransu misali to ba haka ba ne to wannan ba shi sani ba don muka ce in za mu ɗauke shi to ina ganin doguwar magana su mu kwana a wurin ko da yardan Allah ya zama sabon darasi zan ba sauran karatu ko na sira sai laraban Allah kai mutu shi kenan in Allah samu na gira za mu dora za mu ji menene ba domin tabbas mutanen maka sun tura mutum biyu garin dan baku mukaddimar suka ce kai amru ta shiga ta Abdullahi bin Abi Rabi'a ta shiga ta ku je ku sami sarkin habasha duk abin da za ku yi ku yi a dawo da su ku gaya musu wasu samari ne sun bar addinin iyayensu a makka abu na farko ke kuma sun zo kasarka ba su shiga addininka ba a haka ji kamfanke tunaka mutanensu za su ba su kariya ku je duk yadda za ku su dawo na biyu sai suka ce ga suka fahimci sarkin habasha babban abin da yake so fatu fata din hide and ski suka tara fatu da yawa suka ce in kun tafi wannan na sarki ne ‘yan fada kowa ga irin tasa kyautar cin hanci kuma kar ku je ku fara zama da sarki na jashi sai ‘yan fadan duk kun gama ainihin sai ya so ashe cin hanci ba aka fara kuma haka suka yi musu abinda muke so da ku in mun je da mun ci a da su ce eh yalla bai kawai dawo da su suka gama plan da su to me ya faru ina abin ya rushe musu shine da idan Allah za mu ji a lokaci na gaba kuma wannan ne zai sa ka fahimci kuma hijira ai hijira ta biyu saboda hijira guda biyu ce akwai ta farko ita ce wannan akwai ta biyu wanda tafi mutane mai yawa wanda har suna can har sai da ma aka hijira zuwa madina wasu kai tsaye madina suka zarce lokacin da makka ta zama gidan yaƙi ba gidan musulunci ba اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تنبأت فأقول تنبوي kwarai da gaske lalle ka yi hazikanci kwarai domin kaga shi abinda ibn davina ya fara shi ne na na kariya ba annabi ba ka ba ai kai mutum ne mai daukar nauyi kai mutum ne duk inda ba koyi kafin ka mai agaji duk wani nau'i na agaji kana yi Allah ba zai tozarta ka yayi kuma da abin to me yasa ita khadija mu'mina ce ibnu dabiya na bamu da record ya musu ita gaskiya ɗaya ce gaskiya ɗaya ce in ya tabbata kana kanta kana kanta saboda kware da gaske abin da ya faɗa ya yi kuma da yana na wai ya ce yin masallaci a gida mu a hausa sai mu ce allah gana ka ɗaukarin tambaye ka me ake nufi da allah gana ka kamar ya shi allah akwai nashi nan shi kamar ya wasu suka ce a'a masallaci ne curut ai wannan curuttakar ita za a ce allah gana ka spirit da shi na gani amma yanzu misali Allah ya maka wato na zan baku misali kaddara inda muke sallar idi a ce Allah ya baka haka ɗin gida filin gidan ka kenan kaga ai za ka iya gida da masallaci fa ka ɗaya a ciki haka ne to amma sai ka iske wani ya yi gida masha Allah gidan ya kai gida sai zo ɗan wani ɗan cubicle wani shi ne Allah gana wato kenan kras wani da an yi musu ba daidai ba ne yana da suna ta tabbatar idan kana da hali wato kuriki gida masallaci a gidaje saboda ana sare zai rage maka kasala akalla za ka tashi ka ci kati barin je masallaci ya kiyamun lai kuma cikin gidanka in the comfort of your compound yeah ka je ka kiyamun lai menene laifin misali sai ka ce da ‘yan kusan shi shiga masallaci kaga zai fi za ku samun kwanciyar hankali sama da ce a ɗaki a ɗaki akwai abin da ɗauki hankalin ka kila akwai talabijin amma masallaci sau da abu ne mai amma in za a yi a mutunta shi baya wanda yake bai taka da sai zama kamar wasa da izgili da ake na kwalaikun salam na wallahi gaskiya ne labai ka iske in aka ji gaida mara lafiya sai ka ji ana cewa Allah ya jaddada rahama ok dama ya samu rahama ya ta'aziyya ta'aziyya Allah ya jaddada rahama gare shi to tambayar wa ya gaya maka dama akwai rahama saboda ka kalmar jaddadawa abu ne fa akwai shi ana renewing ne ko ok kina mutumin nan a'udhu billah tarihi ya nuna mugu ne a rayuwar shi ba ruwanmu ya mutu mu ja bakin amma kuma karkai shi shigi ka ce Allah jaddada rahama wa ya gaya ce ne Allah ya rahamshe shi domin cikin lafazi akwai sunfi ciki kuma shi shige ne amma ka ce Allah jaddada kamar da larabawa ne ke yi matal marhum a samun fitaccen fitsari a ce almarhum rahamtaccen nan ya mutu wa ya gaya ko ka iske mutum mugu ne ya mutu a ce ai ya mutum shahada ya mutu aka ce maka shahada a rahaci to ya kamata a kiyaye wannan Allah jaddada rahama gare shi kar ka yi ma Allah shi shi wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa shi ne Allah ya rahmshe shi Allah ya gafarta mai Allah ya dinci bayan shi Allah ya kyauta duk lafazi mai kyau amma a kulka ke da rahama so wannan lokaci da gini saboda jaddadawa a ta san abin da ke gini ne dama ginin ne sai kace ina jaddada gini dama akwai gini ke ya kamata a kiyaye na na na eh sai wanda yawa tambayar da yake yi shi ne ya tabbata a hadisi da karanta ƙorani duk baki ɗaya lada goma in ka ce alif lamin alif lada goma min maki goma lam goma min goma kenan nawa kenan ya sama daga faɗi ka samu maki talatin to ina kuma daga nan har zuwa ga minar jinnati wannan wasu nan karka manta ba akwai harafin da guda biyu ne shadda aka yi sai in ka ce inna ita wannan naɗin a yi baki biyu ne an yi double din ta kenan tarkace harafi ɗaya kun gane to tambayar ita ce to shin wannan ladan sai mutum ya san abin da yake faɗa ko ko dai kowa kawai to mu gaskiya abin da muka samu a hadisi ba ce aka yi sai wanda ya san fasara amma kuma a lokaci guda ba ka samun wannan lada in kana karanta ƙor'anin da ɓarna babu ta juyi saboda Allah ce wa rattilin ƙor'ana tartila tun da yanka ne kuwa dole sai shi kansa bagin ka ba shakinsa ha ka ce ha ha ha ha ha ha ha da sauransu mu al'ummar hausawa lokaci muna da harshen mu ba ya taimaka mana wata ila yanayin halitta ne sai ka iske ba ma iya faɗin khasin ce ka alazin kalaka ba ka ba ne kha ne haka amu yake in ka je inda da pakistan suna da matsalar ba sai ce za hazarat raziyallahu anhu ba su ai faɗin ba da ka suke ce hazar ai hadarat wasu ba su ai faɗin bauti ku ce rabi wala rali ko wala luwalin luwa kuskure ne wanda ba suraka idan kana son wannan lada goma dole kowane baki sai ka ba shi amma ba inda aka dole sai ka san fassara tare da kuma sanin fassara muhimmin abu ne da zai taimake ka wajen kyauta ta faɗin kowane baki a yadda yake na fatan da na idan mutum yana karanta bai san fassara ba akwai abin da zai haƙuri da gaske amma da sharaɗi in ya iya karatun ba yana ba da misali to amma shi wani irin mutum ne inda har zai iya bai sama na ba i wonder in dai har zan samu lokaci in iya ya kamata in san ma'ana to amma akwai ana samu haka ne ka iske mutum zai dabu don ko ba komai ai shi musulmi ko ba komai na taso a gidan musulunci wannan tasowar ya yi empowering ina iya karatun misali ko don ji kawai to ba gaskiya shi irin wannan lalai shi gaskiya da gani gaskiyar mu misali Allah ce afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat mutane ba sa kallon raƙumi yadda Allah ya ci raƙumi ok ashe ana jan hankalinka ne ka lura to ke baka sani wa ila sama'i kayfa rufi'at ku kalli sama ya Allah daga wa ila al-ardi kay ga kasa yadda Allah shi bada ana san kai tunani ne kai tafakkuri to baka san fassaran ba to da an karanta an wuce to gaskiya akwai babban gibi babbar matsala da ya kamata mumini wannan ya zaburar da shi sa shi ma ko ta a cikin shekarun duk sun tabbasa wannan ba to duniya to na raka mutane kenan ta yana zan raka mutane inda suke sallah yana haka nake magana in har zan kashe lokaci in je in yi digiri a kaza kaza kaza kaza da sun sallah qur'ani na ba misali shi ne fundamental da ya kamata ta shi shi ne primary shi ne awwalu ma yajibu kowanne imani na'am saboda ina jan hankalin mu mu dage shi kansa neman sanin fassarar Qur'ani wani abu ne mai zaman kanshi da ba ka da dalilin cewa ba ka da lokaci kamar kana cewa ba ka da lokaci a wani kyau rayuwar nan duka duka shekara na zaka yi karkari kai sittin kai saba'in wake wuce ɗari a yau wannan ɗan tsokin in ya ƙare ga ka da kwanciyar fiye da shekara ɗari biyar a ƙasar wasu la ilaha illallah sai malamai suka ce wancan lokaci ne tsayi da za ka kwanta a wannan ɗan shekaru na ka ake so ka gyara wancan dogon lokaci ɗan ɗanguncin lokaci 60 70 80 har lulluka ga mai kai 120 mun ce babu ba to ma shimfiɗar kabari da kwanciyar shekara ne inda ba ta mai ƙasa ta ba da labari yaya nawa aka zauna za ka sha mamma akwai da ya yi shekara dubu ɗari a bankasa ha to kuma duka duka a rayu shekara nawa ne suka ce to inda yar waɗannan 'yan kwanakin curut su ake son ka gyara wancan dogon zama inda kana tafiya ba duk kowa ya manta da kowa ya shiga harkar da wasu misali to ashe kuwa daga cikin kayan da za ka takkara saboda wancan zaman ƙorani shi ne na gaba sani lokacin da annabi ya zo barin duniya a hajjatul wada a wani kogi wata korawa mai suna gadir kumbin inda wasu ke fakewa da suke da karewa abin da ya ce na bar muku littafin Allah na bar muku iyalan gidana haka annabi ya faɗa Qur'ani ya fara